بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi sha hudu ga watan rabi'in thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar للسهب والآل من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير muna ƙarƙashin gaba ne da mala yake bayyana mana irin tufka da warwaran da wannan marubuci ɓatacci yake yi a cikin wannan littafi na shi kushe duniya irin bayanan da malam ya gabatar ana tafe zai tufka kafin a yi nisa zai warware zai ce e kuma ya komo ya ce a'a zai ce gaskiya ne ba a daɗe ba ya komo ya ce ƙarya ne to mutumin da yake irin wannan ɗirkaniya cikin magana ba zai zama amintacce akan duk abubuwan da yake ambatawa ba dole ne ga mai hankali ya taka tsantsan game da irin maganganun da yake faɗi in ba haka ba zai kai ka ya baro ka marukuci a gaba na bakwai mala ya ce ƙauluhu tijjani as-samawi alƙalamin shi bai kafe ba ya ce أضف إلى ذلك أن الإمام علي ددن غشيما شي إمام علي عندما تولى الخلافة ayayin da ya jibinci khalifancin musulmi bayan rasuwan khalifa na uku Uthman ɗan Affan badara bi irja'in nasu ila sunnatin nabawiyya abin da ya fara a karan farko shine dawo da akalan mutane zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa awwal shay'in fa'alahu huwa tawzi'u baitul mal abin da ya fara a karan farko a cikin harkokin gwamnati shine ya kwaso duk dukiyar da ke cikin baitul mali gaba ɗaya sai ya raba ma mutane to kafin mu ji maganan da malami yake faɗi a nan kalma ce ta suka domin a maganan da yake faɗi a nan sauran khulafa'ur rashidun gaba ɗayansu babu ko ƙwaya ɗaya wanda ya tabbatar da mutane akan sunnar annabi wai yanzu shi ne ya dawo da mutane ya karkado da akalansu zuwa ga turba ta sunna a irin wannan abin da yake faɗi jama'a kun gano wannan da kyau ku kuma wannan ƙarya ne sannan na biyu ya ce ya ɗibi baitul mali ya raba ma mutane wa ya tara wannan kuɗi na baitul mali da ya samu kun gano wannan da kyau ku suwa ne ne khalifofi ne guda uku wannan bayani ya yi shi a cikin as-sunna ash-shi'a hum ahlus sunna a shafi na ɗari da 89 wa ƙauluhu har ila yau tijjani as-samawi ya ci gaba da cewa wa yakfi ali ibn abi talibin an ya an ya'uda bin nasi ila sunnatin nabawiyya ya isa a jinjina masayyidina ali irin yanda ya karkado da akalan mutane zuwa ga sunnar annabi حتى يثور عليه الصحابة الذين أعجبوا بما ابتدأه عمر yace kiris ma sahabban da Umar ya rikidar da su a cikin bid'a su mai tawaye kun gano wannan sai da ya aiki iyakan aiki sannan ya tabbatar da su akan wannan sunna ya faɗi wannan magana a shafi na 190 a cikin littafin shi a shi'a hum ahalus sunna wa ƙauluhu bai tsaya nan bai ci gaba da cewa inna amiral mu'minina aliyan lan yujbirin nasa alal bai'ati bil quwwa bai tirsasa mutane su zo su yi mai mubaya'a da ƙarfi ba wal ikrah da tirsasa musu cewa mubaya'a ya zama tilas kama fa'alal khulafa min qablihi kama yadda khalifofi suka yi kafin shi tambaya anan ya yarda da khalifofin da suka zo kafin shi ne ولكنه تقيد سلام الله عليه بأحكام القرآن والسنة ويشي سيدنا علي يا تقيتني أكون هكونشو هكونشن القرآن دا سنة ولم يغير ولم يبدل في چنزا بكوتا كوتا in kun kalli maganin can na baya ya samu mutane akan wani abu sai aka ce su yi ƙoƙarin dole ya dawo da su gwagwarmayin su dawo kan sunna ya sa ma wasunsu suka ce sun jajirce sun yi nemi su fito na fito da shi to kuma ba a yi nisa ba sai ce shi bai tilasta kowa ba illa iyaka wa'azi yake yi in an bi an bi in ba abu ba kuma shi kenan manta a baya ce tsayewa irin ta da kayi wajen dawo da mutane akan sunna ina fatan mun gane wannan da kyau irja shine a dawo da kai ko ka shirya ko baka shirya ba dole ka bi amma kuma nan ya ce a shi ba angon zafi bane in amma nasiha ka bi kenan in amma nasiha ka taurare sai a bakka to wancan kalman ko dai wannan ƙarya ce ko kuma wancan ta zama ƙarya ya faɗi wannan magana a shafi na 198 Mala ya ce, wa haza kulluhu yu'aridu a ƙawalu a ƙawalun laho ukura. Mala ya ce, duk waɗannan maganganu nashi in ka same sai ga suna cin karo da wasu maganganun da ya yi, ka ƙaulihi, kamar inda yake cewa, wa idha kana Ali ibn Abi Talibin alaihi salam huwa al-mu'arid al-wahid الذي حاول جهوده في أيام خلافته إرجاء الناس للسنة النبوية وأقواله وأفعاله وقضائه ولكن بدون جدوى لأنهم شغلوا بالهروب الطاهنة yake cewa in ka lura da al'amarin da ya gudana a wancan zamani gaba ɗaya to za a gane cewa sai da na ali ibn abi talibin shine mutum ɗin da ya tsayu ya tinkaru mutane wanda ya ƙoƙari matuƙan ƙoƙari a zamanin khalifancin shi ya mutane a bisa dole ya dawo da su kan sunan annabi ta hanyar maganganu ta hanyar ayyuka da kuma irin hukuncin da ya yi amma mala ya ce ba sai an ja bayani ya yi nisa ba tare da wannan aikin da ya mutane sun shagala a wancan lokaci da yaƙi mai tsanani sayyidina ali yana can yana yaƙi mai tsanani da su ma'awuya kuma anan yana ƙoƙarin tabbatar da mutane dole su komo masunnar manzon Allah kun ji ba maganin da yake faɗi a baya ya ce sayyidina ali kawai qur'ani da hadisi yake karanta mutane bai tilasta ma kowa amma ya ce kuma ya shagala da yaƙi mai tsanani dawa kuma a nan madina yana tirsasa mutane sai sun komo masunnar saboda a baya ba kan sunna suke ba sun bar sunna a bisa abin da yake kala masahabbai kuna fahimtar wannan wannan bayanan da malai yake kawo mana ya zo ƙarshe ne shi sai yake ɗan tsitsin kuro abubuwa yake kawo su wa ƙauluhu har ilawo ya ce wa hazihi kutubuhum wa sihahuhum tashhadu ala sidqi ma zahabna ilayhi yake cewa kaga littattafan ahlus sunna da kuma littattafai da suke ruwaito bayanansu ingantattu to suna goyon bayan duk waɗannan abubuwan da muke faɗi. Min annahu alaihi salam cewa shi sayyidina Ali kada hawala bi kulli juhudihi yayi iyakan iyawan shi da duk wata dama da ya samu ihya as-sunnatin nabawiyya kokarin raye da sunnar annabi wa irja'un nasi ila ahadaniha da kuma dawo da mutane tsantsan kan sunnan walakin la ra'aya liman la yuta sai ce to amma kai ka san duk wanda ba a mai biyayya bai da bakin magana kun gano wannan da kyau ko kama qala huwa bi nafsihi kaman yanda shi Ali ya faɗi da kanshi kun gano wannan da kyau kun sa a baya mun yi bayani cewa wancan illan da Abdullahi dan Saba al-Yahudi yayi ma gwamnatin Usman to har ta shafi gwamnatin Aliyin ma sau da an waye gari kasashen da Sayyidina Usman da Umar suka ci da yaƙi suka kafa gwamnatin musulunci abdullahi ɗan saba al-yahudi ya ji ya gama zige su gaba ɗaya sun gama raina duk wani wanda yake riƙe da wani jagoranci na musulunci ba wanda za a girmama ya ce gaba ɗaya sai ali to daga baya sanda ali ya hau kuma sai koma ya zubar da aliyin gaba ɗaya kuma cin da dama suna karɓar maganin shi sai aka waye gari kashi takwas cikin goma sun watse masai da na ali kun gano wannan da kyau ku shi sa sayyidina ali aka ruwaito ya ce la ra'aya lil imami la yuta babu ta cewa ga kowane irin jagora ne da ya zama bai fadi aji me zai iya yi ya zama shugaban je kana yi ka kuna fahimtar wannan da kyau ko to wanda aka ce shugaban je kana yi ka ne wanda bai da kalman da in ya fada za a ji ta ya zai iya dawo da mutane akan abin da suke a kai kuma an ce kawai magana yake bai sa makami a kansu ba yasa waɗannan maganganu sun fi kama da shirme yanzu za a tufka an jima za a bi kuma za a warware abin da aka tufka ɗin allah madaukin sarki ya kyauta ya faɗi wannan magana a cikin littafin a shi'a hum ahalus sunna a shafi na 182 malam bai tsaya ba sai cewa qawluhu aidan har ila ya ci gaba da cewa wa qadha bi khilafatihi fi hurubi damiya shi sayyidina ali ya ƙare zangon khalifancin shi na shekara shida ne cikin yaƙi mai muni. Furidat alaihi fardan wanda wannan yaƙi ya zama mai dole yin shi, minan nakithina ya yaƙi waɗanda suka tsaya suka ƙi su bi shi, walƙasitina da waɗanda su dai ba su goyi bayan can ba ko ba su goyi bayan nan ba, walmarikina da waɗanda da suna tare da shi kuma suka bar shi, kun ga a baya an ce sayyidina Ali bai tirsa samu kowa bin shi ba. haka ne amma kuma nan kuma an ce ya yaƙi waɗanda suka ƙibin shi walam ya khuruj min ha illa bistishhadihi salamun lahi alaihi sayyidina ali yana cikin wannan yaƙi dumu-dumu bai ƙara yaƙin ba har ya shahada wa huwa ya tahassiro ya tahassaro ala ummati muhammadin ya rasu yana cikin damuwa ga irin halin da al'umman manzon Allah suke ciki yanzu tsakaninku da Allah wannan maganan ba ta warware maganganun baya duka ba an ce shi bai ɗauki abin da zafi ba kawai zai maka wa'azi ne da alkur'ani da hadis ka bi falillahi alhamd in baka wo ba kuma kawai sai ya sama ido sai ya kyale ka kuna fahimtar wannan da kyau ku wai haka yake yi to kuma sai gashi yanzu an ce kuma ya yaƙe su yaƙi mai muni hatta ya mutu kuma cikin wannan yaƙin ne cikin damuwa don abin da yake nema ya cimma wajen dawo da mutane akan abin da aka ce ya dawo da su na kan sunna ya mutu bai samu daman yin wannan ba kuma a baya an ce yayi kuma yanzu an ce ya mutu cikin nadaman bai yi ba kuma irin wannan tuka da warwara ta ya zai zama addini dole a tsaya a bayyana ma mutane a fayyace musu me za su yi su shiru jama'ar annabi duk fa ilimin da aka baka in aqidanka ba ta da kyau kana mutuwa wuta zaka shiga ya kamata mutane su san wannan shi yasa aqida shi ake fara karantar da mutane ko ba karantar da kai ilimin da zaka ci kasuwa ko ka karantar ba in aqidan ka ta ingantu ko wallahi alhamdu kun gano wannan da kyau ko ka tabbatar da iyalanka da duk wanda e da a'a na shi ya dan fara a hannunka cewa shi ma ya tabbata kan aqida na kware Allah ya raya mu zuwa karatun da zamu yi anjima da asuba a cikin karatun al-milal wan nihal za ku zo ku ji jama'a ku ji yanda malam ya fara farfasa al'amarin mutanen da suke rayuwa a duniya ka ji addini wai ana gina shi ba wani littafi daga Allah ba wani hukunci kuma a haka ake tafiya kuma a ce dole a bar waɗannan kuma a kira su da sunan masu addini ne kun gano wannan kuma abin da ake so ga malamai shine in sun tashi adresin waɗannan su adresin su yadda suke adresin wanda Allah ya saukar ma alkur'ani ga mai yadda addini zai kasance a haka Allah madaukin sarki ya sa mu dace dan yanzu abin da ake so a tabbatar da al'umma akai shine duk waɗannan ƴan shi'an nan da mu'tazila da khawarij da sauran batattu wayan ka tashi magana kan su garkace ƴan uwanka kun gano wannan kakka ƙara cewa duk wani wanda yake bin wata aqida ta ta saba mata annabi ya zama kafiri kakka sake ka faɗi wannan maganan yana nan a muminin shi in ka faɗi wannan to kaya zo da abin da kai ne ka kawo tashin hankali kun gani yanzu misali in muna zaune anan muna son zaman lafiya sai mu gayyato ba khawariji sai zo ya rika mana lecture anan an jima mu gayyato ba mu'tazili ya zo ya mana lecture anan jibi kuma dan shi'a ya zo gata pasto ya zo to mun cika abin da ake so mu zama kenan taro ne fa muka je fa wani pasto ya bude baki yake yaban yan shi'a yake cewa to ga gani su ne ‘yan uwansu, saboda kwanakin baya ma sun gayyace su wani shiri da suka yi na maulidi har ya ji ya gabatar da kasida. Na ce ba matsala, ai dama su ‘yan shi'a su da su fasto ‘yan uwa ne. Ko kun gano wannan da kyau ko sai mai mu ba mu gayyace shi ba har abada. In mun gayyace shi to zai zo ne mu zauna da shi a tantance abin da annabi ya ce ƙul ta'alau na dau ko menene ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abuda illallah ba wai ya zo ya baza kolin tallan hajin shi ta bata a inda muke ba wannan ba zai saba ba Allah shiryar da mu kuma fa duk abin da za a je a faɗi a kan mu a je a faɗi mu masu zafi ne mu ko menene ya je inda yake tallan hajin shi ta kafirce je tallata ta ce amma nan to tauhidi kawai ya faɗi wancan magana a cikin littafin shi la'akuna ma'as-sadiqin a shafi na 81 mala yace fa hazihi amsilatun wannan wasu 'yan misalai ne lima ja'a fi kutubihi na irin abubuwan da ya kawo a cikin littafin shi min tanaqudatin na tibka da warwara wa ta'arudatin da cin karo da juna walau arattul istirsal mala ya ce da na so zage ƙunduwa na fi zikirin ma wa ƙafihil mu'allif na irin abin da wannan marubuci ya afka ma min hadhihi tanaqudat na wannan tifka da warwara la zakartu kathira minha yace da na ambaci da yawa daga ciki id domin anna kutubahu mali'atun bidhalika littattafan shi shaƙe suke da waɗannan ɗarkaniyar ghaira anni aktafi bima taqaddama malai ce tare da na taƙaita ga ɗan abin da muka ambata a baya ya isa hirsan ala adamil itala yace saboda kwaɗayin in kiyaye abin da na ambata a baya cewa duk abin da na kawo bana son in tsawaita wal tahaqquqil maqsud kuma in tabbatar da manufan da muke tafi a kai bima dhukira na abin da na ambata haisu tabayyana min khilali hadha al-ghard saboda irin abubuwan da na nufa hadal art irin abubuwan da na bijiro da su mun fahimci ta na ƙudar rajulu irin tibka da warwara a rajulu na wannan mutumi wattara ba ko wattara bihi da kuma yadda yake ittarabi ya kasa tsayawa waje ɗaya abin da dama ake son a gane cewa ba mutum ne wanda yake tsaye waje ɗaya ba shi kanshi ma yana cikin shakka da hairani na abin da yake a kai Mala ya ce wa shakkuhu wartiyabuhu da irin yadda yake da shakka akan abin da yake akai mimma yasqitu thiqa wanda yake watsi da amincewa bi naqalihi ga abin da yake kawowa ma'ana cin da ya ka tsayawa da da kafafun shi to wajibi ne ai watsi da duk abin da ma ya kawo saboda maganganun na gaba na warware na baya maganganun ba tsaya da kafafunsu ba aw itidadi bi hukmihi walantana ƙididdige abubuwan da yake hukuntawa ya ce kaza ya ce kaza mutumin da yanzu ya ce ya jima ya ce a ta yaya za a yi da magana wannan mutum kuma wallahi haka maganganun suke gaba ɗaya kar ka ɗauka wai waɗanda suka rubuta har wanda suke na magana na baki wallahi haka suke yanzu ka ɗauka wannan kasa ɗin sai ka ji an gina kaza an jima kuma sai ka ji an warware shi a can kuna fi gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace khamisan bayani na biyar da za a gabatar kafin tsunduma cikin raddin kai tsaye ittiba'ul hawa bin san zuciya wa zanni da zato fi ahkamihi cikin al'amuran da yake hukuntawa a littafin shi sai zo ya gina hukunci kana sa ran zai ce Allah ya ce annabi ya ce sai ya ce a gani na sai kawo hukunci kana sa ran ka ji nassi sai ya ce a mafi rinjayen zatona a haka ake addini jama'a mun gano wannan addini ya koma zato da gani da ra'ayi na wani da wani ta yaya addini zai zama haka mala ya ce almu'allif la yabni ahkamahu shi wannan marubuci bai gina hukunce-hukuncen da yake ginawa wa ma yuqarriruhu da abubuwan da yake tabbatarwa a cikin littattafan shi min masail na mas'aloli da yake kawa da sunan addini ala manhajin sahihin a bisa manhaji tabbatacce ingantacce ba wani abin da yake kawo wanda yake tsayuwa da kafafun shi kalisti dilali bin nusus bai kaba hujja da nasi walisti anati bi kalami ahalil ilimi kuma bai jingina game da maganganun malamai masana fil bahasil masail wajen binciken matsalolin da yake zuwa da su wata haƙiƙi ha ko tabbatar da abin da yake son ya tabbatar wa mutane ya ce Allah ya ce ko annabi ya ce ko ya jingina da maganan fatawan wani malami duk haka wa inna ma lahu tariqatun ghariba sai dai akwai hanyar da ya bi mai ban dariya mai ban mamaki fi zalika akan haka wa hiya ta'sil masail zai zo ya kawo matsala mai girma wa taqriruha bi mujarrad hawa wa dhann in ya tashi kare ta sai kawo son zuciya da zato balimtaddat tariqatuhu hazihi litashmal al ahadith an nabawiyya mala yace kai in ka ji irin abubuwan da yake korowa sai ka ɗauka sun kunshi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne war riwayati tarihiyya ko kuma ruwayoyi ingantattu na tarihi allati yanfiha aw yuqarriruha in yana son ya kora ruwaya ta zuwa tarihi sai ka ɗauka zai jingina da alkur'ani ne ko hadisi ko da wani tarihi tabbatacce kun gane wannan da kyau ku haka in yana sai ya tabbatar sai ka ɗauka yana tabbatar da abin da ya zo cikin alkur'ani da hadithi ne ko wani tarihi tabbatacce to shi ba haka yake yi ba yana ji ne bi galabata zanni sai ce a bisa mafi rinjayen zatona wal hawa ko kuma abin da nake gani war ra'ayi ko kuma ya ce ni a ra'ayina kuma yana kawo ra'ayin ne almujarrad tsuran ra'ayi alladhi la yastanidu limubarririn maƙulin ra'ayin da yake kawo wanda bai da majingina in za a gwama shi da tunani ma na hankali tsura hankalin mai hankali ma ba zai yadda da maganar ba amma shi kawai sai cicin da hankalin shi ya yadda to dole a tafi a haka kawai aw naqalin maqbul kuma bai ka in ma ya kokari zai kawo aya to bai kawo aya wacce take ta tabbata qat'iyyu thubut bai zuwa da aya qat'iyyu dilala kun gano wannan in kuma ya tashi kawo hadisi sai kawo hadisin ƙarya kun dai ji mun karanta irin hadisan shi da yake kafa hujja da su a baya ko wa hazihi tariqa sa'ida fi kutubihi mala yace kun ga wannan hanyar ita ta jagoranci a littattafan shi wa inna ma azkura laha amthilatan yace anan bari mu dan buga muku misali domin karo ne yace har yanzu ba misali to ga misali fa min zalika daga ciki qawluhu fi kitabihi fasalu ahla dhikr kakkumanta a mukaddima malam ya ce zai haɗa littattafan guda hudu ne ya markaɗe sojan raddi kun tuna ku ya ce kar a ware wannan da raddi daban wannan da raddi daban wannan da raddi daban kawai a yi musu dafa duka kawai to shi sa zaka ji ya ce sun mata daitu fasalu ahla dhikri la'akuna ma as-sadiqin ash-shi'ahum ahlu sunna duk yake hada ya ce kaga darka ne daga cikin littattafan to sai ma mun zo wajen raddin masail din cikin littattafan nan ne zaka ji gamsassun bayanai Allah madaukin sarki ya sa mu dace kun ga irin wannan ne ake son a karantar da mutane in sun karantu in sun tashi yin magana su rika yin magana da dalili yanzu shi wannan malamin abin burgewa abin jin daɗi cikin maganganun da yake kawowa gaba ɗaya ba wata magana ko kwaɗe da ya zo da ita wanda za ka kalle daga ce maganan ta shirme ce cin da har yanzu ma fa ba a fara al'amarin da ya shafi raddin littafin ba amma aƙalla an kwashi me an kwashi wajen shafi 175 yana ƙoƙarin shiryar da kai kafin ya je ya raddin abin da yake son ya raddi Allah ya sa mu dace to sai mala yake cewa inna ula'ika alladhina hakamul muslimin tijani as-samawi yace kun ga waɗannan da suka jagoranci musulmi fi ahad ad-dawlatil al-umawiyya a zamanin khalifancin banu umayya haka ce zamanin khalifancin banu umayya dangin sayyidina uthman yake nufi za mu zo mu tarihin banu umayya gaba daya cikin karatun mu na milal ku ji ɗauka ake fa sarakuna ne da aka yi miyagu sarakunan musulunci ne fa da suke jihadi wanda shehu dan fodiyo fa bai ma kai su ba fa kun gano wannan da kyau ko to amma mugayen abin sa ake faɗi ko a history da ake karantar da ɗalibai a makarantu in aka zo sai a karantar sun yi kaza sun yi kaza alheransa san ba a faɗi sai ka ɗauka wasu sarakunan gargajiya ne marasa mutunci waɗannan sarakunan kamar yadda za ka zo ka ji gaba ɗayan sun rayu ne fa a khairul karni fa su ne khairun nasu da annabi ya faɗi fa ya ce khairun nasu ƙarni sun malladi ne ya lunahun sun malladi ne ya lunahun dukkaninsu a haka suka rayu yan shiya sai suka tattara suka ce duk mutanen banza ne yanzu annabi za mu gazgata koko su barkuci wai waɗanda suka jagoranci musulmi wa'ala ra'asihim jagoransu mu'awiyar tabuna abi sufiyan mu'awiyan nan sakataren wahayin annabi ne kun ji ɗaya sannan kawun mumine ne annabi ya aure yayar shi ita ce ummu habiba yar abu sufyan mala ya ce lam ya taƙido yawman minal ayyam da ɗai a rayuwarsu na duniya ba su taɓa ƙudurcewa a ransu bi anna muhammad bin abdullah cewa muhammadu ɗan abdullahi wa kenan rasulullahi huwa mab'uthun bi risalatin min indillah wai ba su yadda cewa wai shine manzon da Allah ya aiko da sako daga wajen Allah ba wa huwa nabiyullahi haqqan wai ba su yadda cewa annabin Allah bane na gaskiya kaga yanzu ana bukate kawo dalili ko sai ce wa aglabu dhann mafi rinjayen zato annahum kanu ya taqiduna bi annahu kana sahiran sun kudurta cewa kawo boka ne dan sihiri ne shi kenan ya gama hukunci kawai jama'a da haka fake zagin sabon nan kawai mutum sai ce wai yana zaton kaza kawai shi kenan jama'a kun ji akan maganin kenan ya faɗi wannan magana a fasalu a halar zikir shafi na 41 fa haza hukumun khatirun malai ce kun ga wannan hukunci ne mai hadari ala hukamil muslimina wanda yi akan jagororin musulmi alladina ja'u ba'da ahadil khulafa'ir rashidina waɗanda suka zo bayan khalifofi shiryayyu wastagaraka hukumahum julla karnin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma dukkanin zamanin khalifancin waɗancan da yake zagi sun shiga cikin karnin annabi ne fa alladhi huwa khairul qurun wanda su ne mafi alherin karnoni wa thuluthul awwal min al qarni al mufaddal wa thani wanda sun shiga sulusun karnin farko don sun fara a ɗaya bisa uku na ƙarshen karnin farko kuma suka cike karni na biyu da annabi ce khairun nasa karni to annabi da sahabbai da tabi'ai sun cinye karni rabi da kwata kaga saura kwata ko sai khalifofin banu umayya suka fara daga wannan kwatan na ƙarshe suka cinye karni na biyu su ne khairun nasu da annabi ya faɗi fa amma kalli irin hukuncin da ake saki a kansu wahasala fi ahadihim min al-futuh kuma a zamaninsu sun ci birane da yawa da yaƙi wa izzil islami wal muslimina kuma musulunci da musulmi sun samu buwaya da ɗaukaka wal qiyami bis sunna kuma sun tsaye sun gina sunnan annabi wa nasrati ahliha kuma sun taimaki ahlus sunna ma dalla ala imanihim abin da ke nuni akan gaskiyan imaninsu wa tadayyunihim da kuma riko da addininsu washtahara min akhbarihim fil adli sannan duk labaransu da ake bayarwa sun shahara da adalci wa taqwa da tsoron Allah wassala da aikin kirki bainal umma tsakanin al'umma annabi khassaha wa ammiha gaba ɗayan al'umma waɗanda suke na musamman ne shin malamai ne jagorori ne da kuma sauran talakawan gari kowa sun mutunta shi ala marril usur a bisa dukkanin zamunan da waɗannan sarakuna suka gudanar da khalifancinsu mala ya ce wa karrar duhur da kuma jujjuyawan zamunna ma balaga haddin tawatir irin labaran da aka samu na ayyukansu na alkhairi ya kai haddi na tawatiranci hususan ma sabata min zalika fi haƙƙin sahabil jalil musamman ma kalli irin wannan maganan banza da wannan mutum yake faɗi dangane da wannan sahabi mai daraja mu'awiyah ibn abi sufyan in mun zo karatu na gaba za mu ɗauko daga inda yace fa haza hukumun khatirun za mu saurara anan sakamakon ƙurewar lokaci wasubhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum